نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين tana ga mun tsaya aya ta goma insha Allah za mu tashi aya ta sha ɗaya ta zuwar insha Allah kayan nan kayan halarar mai kusa akwai tambayoyi ta farko iya magana ne hukuncin mutum ya ce in ka je madina ka gaida mun tsara sallar salama kai suka ce ina gaida shi wannan abu ne wanda ba nan kaɗai ba hatta wani ya zama kamar adatan ma abu da jimawa sun zai ce a yi kawo a ɗan sallama to shi a ɗan sallama ɗan sallama ya yi bayanin saɓan haka ba haka ba ne bai bukata a yi kama wani saƙon sallama ko salati da ɗan sallama ko ruwa ya sabu sunan ma mam'amad wata tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن لله ملائكة في الأرض يبلغوني من أمتي سلام وتروى صلوا علي بكل مقام أنا دي رواية دبان دبان كل لفظ دي آية دانتا معنى تنا بعدها Allah ya kusa mala'iku na musamman da suke yawo a cikin duniya suna isar min da sallama ta al'umma ta daga duk inda kake. Ina ta rana albani rahimahullah zai zo Madina aikin umra ne ko haji sai wani jami'an tsaro masu tsare hanya sai ya ga shi ne ita ka isa mana sallama ta ga nasa salam ya ce ga akwai zai an kawo akwai kayan ji tun daji kawai nan suka zama kanin sallama tun kayan ji ta ji ta riga ni zuwa yanan ba bukata ya kama wani kunan kawai nan sallata kai sallama duk inda kake za ka yi mishi a kan bai bukata ka ce wani jirgin kada a nan wani bai cikin sunna ma kamar su shemini su gamba a nan suna ta iya cikin bida a mai cikin sunna wani ina ga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi amma Hassan bin Ali cikin jikokin shi wani iya masallacin Madina sai wani zurkewa an abun kan wani annabi sallallahu kaza kaza yace da kai da wanda yake Andalus Spain kenan ɗaya ne ka mai magana na gaba sallama da wanda yake Andalus ɗaya da kai mai zai bayan kai ba nan annabi sallallahu sallama kace an sai ga annabi magana kaza a kaza mai ce yace da kai da na Spain ɗaya kuke anan ke da wanda yake madina kabra na sallama da wanda yake ce da wanda yake spain ya ce mai duk sallama ku kai mai zai in ba ta bukata ya ce a kai mishi sallama gaskiya magana annab din da kake kan kai masa kai masa zaka kai za ka yi mishi haka ne mace ko salati kai mun din da kai mishi zaki ba ya ba wa shi kana ibn ta sai ya magana yi sai magana ta magana ta wani ne wayan almi ahalar kitab kuma sai ta mutu da ciki a cikinta to wai an mata sallah kasan mutane kawai na aka yi ne musamman da aka yi wadda baka amsa kanta ban nasi da an mata sallah gaskiyar magana abin da kayan nasi suna kama gabata kan shi kan masa'alar hatta da binnewa aka ce idan ta mutu abin da binnewa ma ba binne ta kamar musulmi kuma ka tana kawure ta ka ta tsaka wani wuri a binne ta haka cikin fiƙi suna ka kama magana sai magana ta haƙƙi wai tsakanin uwa da mata waye haƙƙi kasan dalilin tambayar akwai wata fa'inta wata fa'inta da kan wani nasi akwai ruwayi ba ɗaya daban-daban kuna ce ya rasu lalla in ji dina ta mazana ina da dina da guda ita fi wula nafsi ka ce da shi a kanka su mali hakan ga wani biyu suka ce da shi akan matakka akan iyanka da uwa ba wannan yasa irin suke sa su suke nan uwa ce mata ce mai girman haƙƙi akan mahaifa ma magana ba haka bace jiyu abu ne ka'ida ce sananna ba ta canzawa bayan Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah ba mai hakikan kamar ma'aikanka wannan bai canzawa wannan abin da yake kawo da magana zai misali su bambancin uwaye da mata su uwaye kan yi wani uban shi mata ce da kai ko wani suka ce da jinsu ya ba shi gida ba shi abinci ba shi abinci wani shi uba idan yana da haƙi yana da wadata iya da kodu ai ba kai fice matarka a mata matarka ko ta mulki duniya kai ne miki kai kake da haƙƙin da akan kai shi mun manta magana ita mace duk abin da malaka a duniya kai ne haƙƙin ta akan kai shi sa na ka ashe gabatar da mace kana da kaza a ce uwarka amma ba dan ba an ce ta yi uba bane ba ba muna labarin ba wannan suka yi wanda suka yi mai ake cewa suka yi wanda suka shiga cikin ƙashin dutse dutse ya wada suka shi ta wasu da ake zafare ai daga ɗayan ukun ɗayan ce yi abin da ya yi abin a zo gani kuma Allah mai ya ta wasu da shi ake kware ne ai ya ce ya yi iyaka ma tsaki shi abinci madarasa da magarba ya zo sun yi barci ya ce kai da kawowa ya je gida iya na mai kuka gida ba abinci amma yake zuwa wajen iyalan da gidan saboda uwayen shi girman haƙƙin uwaye iyakai da kariya sun hasa tashi to kwanye ba kai ba ta wasu barcin su kaga wannan aikin da kai da hasa alai ba tausayi kaga anan kwanta ba uwaye sun da da komai gaskiyar dara wannan ahili da ƙara ƙarara Allah ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa ya ce su la ai da haku bin tubati annabi ya wata ya manzo Allah waye a mutane yayi haƙƙi a ko wajen ke zamantakewa annabi ce aka tsare ko yace ummaka ummatku kenan magana uwa shi uba shi tabbas wannan uwa kullum idan ai hakuri maza ai hakuri uwa shari'a ce annabi yace uwa ta hi girman haƙƙi akan akan da kai ma da taka in kai kana kallon kai yawon kai ma da taka ko uwa ce mai girman haƙƙi da suke magana wannan komi ma shi ce gaba da komi to in lafi abin da musu isa kake anan ma ke tun ta girman haƙƙi kenan ya ga kimanta ya ga ya uku biyayya akan uba a kowanne ya sauwa wuta kan shi kowanne ya daƙe shi a wani maganar girman haƙƙin wanda ya yi na uwa shi ne mafi haƙƙi aka aka aka wani na akwai magana ana samu tsakanin ma'aiwa kan wannan masala sai a samu uwa da uba a samu rikici ko ba su tare kowa wani ikon shi misali ka ce za ka yarda uban ya ce kakai ko ta ce sai an yi ko kuwa wato aka wani umarni a ce je ka kaza ko ta ce je kaza sai ba hankalinka to anan uba ne gaba domin zan ke cewa rajulu musulun al'adabaiti da uwar da uban gaba ɗaya da uwarka da kai duk kasa uban guji wajen doka wajen doka uba ne gaba da uwa uwa ne wani wajen wanda ya mako ne wajen mara amma wajen doka a yi ko ka a yi uba ne doka uba ce a gaba hatta uwa ta kasar kasar kashin take ba kai ba haƙuwar ta kasar kasar ta ba kenan inda biyu zo umarni biyu zo da na uba ne ake zartarwa ma wajen taimako a nan uwa ce a gaba a kan wani nasi na kai gagar ko ne nasi na da shi Allah taimake mu sai maganar mata masu reno masu ciki ko shayarwa kan aji azumi ɗan wannan dai wani fatawa ta yawa ganin malaman suna suna kawo wasu kuma malaman suna masu liki abin mazhaba shi su ce a'a kuma suka magana kan tsautsar ko zai ra'ayi zane ɗan wa kullum idan nasu ya tabbat na suna ko da kai kana gaba haka ba ka isu kan abu wannan mas'ala ta maganar mai shayarwa ko mai ciki ta kasa azumi ta ciyar da abinci ba ramuwa ba nasi ne fi turuwa ingantacce daga abdullahi bin umar abdullahi bin abbas da kawai sahabban guda biyu ya tabbata sun yi fatawa kan haka mai fiƙin sunna sai fiƙin sunna haka na ga albani suka tamam minna sun yi wannan bayanai a suke cewa waɗannan sahabbai guda biyu abdullahi bin umar abdullahi bin abbas babu sahabi da ya sabawa fatawarsu idan fata wasu malamai na maza ba ta ce wani ce ta ci tarama wani ce ta ci ba tarama ra'ayi daban-daban amma ce a sahabi ba sahabin da ya fatawa saɓanin wannan ya ji albanin mawalla haka abu malik cikin sarkusu ta yi irin wani malamai sun fatawa ba suka ce wai ga yanka da ba za ni a kuma kai da ba kuma kai zaman ka kai da ba shi ke da ya lahiya ma baka in kana abu ta haka kidan mu kan wannan fatawa muna ba da wannan fatawa akan cewa tun nasu ya tabbata kuma nasu habai ne kuma malaman hadisi da aka ba shaida sun tabbatar da shi a cikin da bada fatawa akan mace in dai har ta kasawa ba kun da take ta aji a kun da take ta aji azumi a in ya tabbata azumin zai mata illa ga cikin ta jarraba ko likita kwararre amintacce ya ga mata tana dama ta aji azumi sai ta ciyar kowane azumi kambacin fala guda kambacin azumi guda kina abincin mutum guda kambacin azumin guda azumin guda kwano guda na abinci amma ba danye ba ba danye ba abinci sai ci cikin sarfa kan sarfa mai hada hada nama a sabbin malik ce da miya hada nama a sabbin malik ce kina abinci gyararre yake ba da fala guda kambacin azumi idan wakai zaka ka fala goma ka ba da azumi guda wani eh zan ba fala dai fala goma ka ba da zaka kai azumi a kai ba da fala goma wanda ni ma ya bada san kai azumi to an ɗauke amma kambacin azumi abincin mutum guda zama guda azumi talatin abincin mutum talatin an zubin marka da yadda ce saka zama ke ma gaba ɗaya ba mutum talatin abinci ke zakari haka na haka na yake dalilin ciki in ta kasa ko shawo amma a yi hankali kullum lamarin allah da ta hakika ne ba kada kina da dama ki azumi kullum kai mata wace da ciki aji a an an kasa ne gaskiyar magana magana ta mata hata mai shayarwa misharwa su ma zai tsoron Allah inda aka tabbatar yaron zai samu matsala ne zai misali abin gaskiya a amara bale amara ya mata daman ba azumin ba ma yaron rabi bibirin madara ta bangwani ta ce aiki ta bai tun da sahi sai ɗaya ta dawo biyu ta dawo iya shan madara wata ma ta tsano na a bibirin ta ba iya sha a wadda ki aiki da azumi ki aiki azumi da Allah na hujja annan baki hujja ake azumi daman ba azumin ma yaro a gida yake iya sha rabi sha madara sha nuno a gaskiya kenan in har yaro zai sha madara da halin madara daman dalilin yaro ne daga yadda aka aka ciki aji amma a gaskiya ki iya ba shi madara ya sha ba dama ki aji ba ka uzuri gaskiya da akwai da suke ajiya ko wasu an ce kaza a kodan kuma yaro inda ake magana yaro kuma ba madara ba duk yaron da ya wata shida a likitanci a lahirci dama madara mace mai kotu koyi yan gama da kunu to kenan matuƙa sha kunu ɗaya abinci kenan ba magana a yanzu gaskiya magana eh inda da ruwan gaskiya sai wani yake cewa iya cikin wata zai shiga jarrabawa ce ta zai wani abin ci a yan wata ƙasa cikin addu'a kwan ɗan wama yanzu kayan shigo ya mun matsalar iya tsannin bukata sa cikin addu'o'in mu Allah biya bukatun su Allah ba su nasara ka ba su ke nema Allah shi Allah rama sai ka sai ka na ku mun da
ya kana zama ta shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشقنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذي نزل من السماء ماء muna cikin bayanin inda za ka wa kahurai tambaya waye mahalicin sama da ƙasa za su ba ka amsa cewa Allah ne mabuwayi masani shi ya kan shi wanda kuma shi ne wannan Allah da ake kira a kaɗaita da ibada shi sa muku ƙasa a matsayin shimhuda gare ku ya sa muku hanyoyi a cikin ƙasa na kai da kawo kuma dai wannan Allah da ake kira dai a kaɗaita da ibada wallazi nazzala minas sama'i ma'a shine dai ya sabkar da ruwa ko ke sabkar da ruwa daga sama ne da kullum kuma na ruwan da kadar ba haka wani kurin babu lissahi ba mai suna durun da ya zama ko ruwa ne a lissahi millimeter kaza a wuri kaza a wuri kaza a lokaci kaza abu ne cikin tsari sun za ku gano da haka inda za a ce ruwa zo ba tsaya kusan da matsala ba kaɗan bace to ka san duk yawan ruwa da ka gani haka Allah ya tsara zai zubo millimeter kaza ne a wuri kaza kuma a tsare ki abin da ba kara zabi fa'ansharna bihi ballata mai Allah ce wannan gari za a sauko da ruwa daga sama ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe iska na kadawa saukar da ruwa ana saukar da ruwa kwana ɗaya wani gari ka kiwa bayan gari ya kaga gari tsanwa shan malaman raya gari matacce mai da ƙasa kamar wani abu raye ganin ta rayu da shibka da ta mutu ta kushe iska na kadawa ya gari ya rayu tsanwa shan abin sha'awa wannan abin da Allah ba mu labari abu ne a idan kowa ana yi duk garin ku yau a yi ruwa kwana ɗaya biyu kuke yar ban gari da abin da ke bukata to wani abin da kuke gani da idan kuma dai Allah dai shine mai wannan aikin ya ce kazalika tukhraju haka kuma ku da ake mutane haka kuma za a ware wata rana haka za a kudo ku daga cikin ƙasa ya tabbata masu da magana cewa sun san ƙarshen zamani ƙarshen komi allah zai sa a yi wani ruwa na musamman a saman ƙasa da wannan ruwa zai barbari duk wani halitta da aka yi a saman ƙasa wannan ruwa ingantattu farkon ya inganta ba wani shakka kai wannan barbara da zai ma dukkan wani jinsi bayan shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai ba da umarni na busa ma duk wannan halitta rai su ta shiga sanan suna fitowa da kabari ga annu mujradin muntashir kamar mara fitakar suna kadawa wannan haka Allah ya tsara dan wa kuma abu da cewa hikimar Allah kullum mutanen harko kullum na wani magana yan uwa kullum dan adam idan Allah ya ce kaza wata wani manzo Allah ce kaza tabbas wallahi ko da ba gane ba ko ilimin kana ilimin ka baiwa kai ina kun kai sami ina wa ana kun ka in ka ce ka tunkara sai ka gane to jiya za ka hauce mu Allah da lokacin ba ta kai ta gano ba sai shi kinan ce ba bai wa da abin bai wa da ba gane ya ka ce bai wa a kai ne ba gano ba wannan al'amari da mutane da suka kawo suka ce wuta da yawa ya ga su jikokin su ɗayan su sai abin da suka ce za a yi mun zama kusa mun zama ƙasa mun zama turar kusa mun bushe a ce a tada mu kuna ba kuma su kauce ma Allah sai ga baiwa an zama ƙasa ka shiyar jiki a tashi haka suka tsira gidi baiwa sai ka shiyar su a ilimin ce a ilimin na dan adam suka ilimin ilimin da kira kimiyya suna tabbatar da cewa babu wani mamaki ba wani sai possible yana yi wa ayyakce na mutum duk inda aka binne ka don abu suka tabbatar da shi a da yanakinka wanda su sa hafsan suna halitta ce da adayan da sa abu ya san abin adayan suna halitta ce wata ke kan mata ba na adam suka ce idan aka binne mutum a wani wurin a yi gobara hikiman Allah ba magana ko kasa ba suka ce a yi gobara to kakkace za a binne a nan ba kakashin ka ba to ka ko konawa kai ana kai gobara ka kone rumus suka ce wallahi a zamance bayan ko bayan shekara dubu ne adai ina bai mutuwa wallahi wallahi da ba za ka sai adai ina yana yau suka sinye da suka kona suna ce a suna za kolonaji ne kolonaji wannan abubuwan da na kolonaji za abun da su su samu matsayin bariki masu ilimin likita kolonaji a tona abin ne da adai ce kenan wannan na abu sirrin a takaice ne yanzu wancan sun kawo ce mun Allah suna ga baiwa sai ka kwallo su baiwa a mata tashi to su jigogin sun ga abin da ake abu ne mai ruwa to shi Allah ya karantar da mu yanda kuka ga ana ruwa kasa ta bushe tana suka tana kadawa ayi ruwa tsoro ko ne mutu dan kashi mutan hatsi ne kashi za gani in dawa ce dawa ce in mai gafi ya tsakiyar gani haka in za ka ci hoton ba da mata tsire ne to kuma haka ne ɗan wani kimar Allah ta Allah mahalicin guda ne wallahi duk wata halitta mutum dabba kwari ciyawa itti gaba ɗaya ba wani bai da adayin ko ne da adayin ne adayin wani sirrin duk wata halitta wannan shi ne sirrinta daga na Allah wata ke fito gobe ai wata daga cikin wani abu ko ta bushe ta burmu ta murmuje wai kai shi ka bace gona kai ka in shika da in ka shika shika da ka dawo daga da wurin gasa gasa ya ni da ya da mai ta wurin jiga jiga ce wajen waye wane ne ai wannan halitta ce to wannan halitta da Allah ya yi ita ce shi ma mutum lokacin da Allah kaza lokacin ku tashi yayi da shi za a taro ka yanda kake eh yanda kake shi da kake cewa bala qalina ala an nusawi banana rabu zama kudura Allah ka sa abu abin da ka kara zabe da zuke magana tashi Allah ce ba magana tana kamkana kaman kai Allah ke maka wani abu mai mai kima mai abin abin mu alaji jikin Adam yace ba mu kai yace mun alaji muna da iko ala an nusawi banana zan mai da wani amfran zana hannunka shi da shirin ya ko'ina ya fuska ya asawa kama da kai kamar ko kamar kodiya ko ya tagwaye ne ya tagwaye ce kamar a kamar an tsagoro an tsagwaye suka ci an tsagwaye ne ne an tsaka me kara kara kamar tsaka kara ko to ko tagwaye gidan ku dubu ne dukan ku asalin tagwaye ne gidan ku daya adayin daban ne wannan zana hannu daban ne aka amfara ko ba shi hana na hana wani musai ne na hasar ne kurta hasar to sun na wasai ne kurta kiran wanda wannan shine mahi wai mahi to shi Allah ce cikin kai yadda yake inda za ka da kiyama a zo a sa hannun kai ne wanda magana ku suka ka wanda ya rasa kana kutar Allah mai iko ne akan ku haka Allah ce kazalika tukhrujun haka kuma za a hudu gobe kiyama lokaci yayi ina ki hudu da wannan abu a gaban ku kuma tan haka ne ji gaba ji gaba والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون نعم Allah ce wallazi khalaqal azwaja kullah wanda wannan kira ne Allah ke mabayi ta wannan hanya ku san girman Allah mahalicci mai iko akan ku ni'ima shi akan ku dole da Allah zai kira akan ta da ibada fa duk shi nan ajin fa shine wallazi khalaqal azwaja kullaha shine halitta dukkan wani naji jinsi a ce azwaja dukkan jinsi Allah ta mun Allah ta mun kullu shay'in khalaqal azwaja mun kullu shay'in khalaqal azwaja Allah ce kuma me ma mace da miji ne to duk wani ma'ana ke duk wani jinsi duk wani ma'aurata ma'ana Allah shi ne halicci shi kuma mene shi tsarka shi kuma waja'ala lakum min al-fulk wal an'am matarkabu wannan daga cikin ni'imar shi shine ya sa muku jirgin ruwa ku hau saman jirgin ruwa da ku da kayan ku da inda kuke so haka daga cikin dabbobi ya halatta muku dabba ta yi ka girma da kaho da kudu amma ka hau ta kaka bugwa kana bugwanta ta kai ka wani wuri giba jirgin ruwa duk girman shi yadda Allah Allah ne hore mana ni'ima ta Allah gare mu ya wata hikimar shi sai ka hau ka yi tafiya ce ka yi bulamuru ka ɗauki kayanka dole ni'imomi ne da zuwan tsada haka dabbobi shi cikin ya san daga awalam ya rau ana suka zuwa da ƙarina al'amhum hamadu أولم يروا أنا خلقنا lahum mimma أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع كثيرة و- ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون na'am Allah ke cewa awalam yaro shi mutane ba ku tsayawa ku ji da ku gani anna khalaqana lahum anna khalaqana mimma amalat aydina buka duk ku je ku gani abinda muka halitta da hannu Allah ta wannan abu ma'ana dabbobi da Allah- Allah da kanshi ya halitta yace wannan dabbobi an'aman dabbobi da Allah yi wanda kuma shi yayin su amma fahim da hamalu kai zaka kace dabba raƙumi 100 ko dubu ma saniya dubu kana ma ka kada kai kasuwa ka saida kana ma kai mayan ka a yanka naka ne kana ji dubu dubun ne kuma su dubun ne fahim da malikun wazannana lahum Allah ya ce maka sauƙaƙe maka hore waɗannan dabbobi lahum ga mutane famin hada kuma min hanji ya kulun ka hau kuma ka sha nunu ɗanwa a kan wannan magana ta hore dabbobi kwa- ma'ana ku hau kuma ku ci ya ce akwai jan hankali ka ji wa ɗanwa wani ƙatar sa ko da ƙumi da Allah a ce a baka da ƙumi zaka yi a baka yi da shi ko da a ce ka hau in bai da ba ya yi raƙumin ya tsaye hanya ba mai shiga ba mai funta ina hauka ce wani aya ta daga Allah ya mutu wata aya sai a taɓa raƙumin ya hauka ce hanya ba mai mun hanyar raƙumin ya hauka ce na hauka ce ba mai hanyar saboda in ya kama ka ya kashe ka san kai tana kuma da kiri kama mutum in ya bi ka shi in ya danne ya ji baka lumaci wallahi wanda san dole kada ku ya gane wanda san ku ya kuma ya hauka ce ya kiya in ya mutum ya kama in ya danne ya ji shuru danne yake ya ji shuru wajen motsi magaitaci ne kurin Allah ne wadda bulsu kudin haka sa kai yanzu a hausa ko ba ko ba sa ko ba a hausa karin sa ga nake da shi ka ji ne rikice na wata shekara nan wajen wata shaharewa ta ba sai rikice ba aka watse kurin wani Allah ya cika shi da zama ya isa aka yi katari kasan sa aka yi katari wu ana kunda zo da rikice ko ya tsaya faru ya rike sa kwanan haba ya rike alfari musa gara kaza iya alfari iya kalla talaka su rika ne ne su kaza kaza kaza cikin mutane sai zo an kewaye shi an ka ya kama sai ba mi sasa wallahi dan mintuna kadan ba jima ba sai saki kuciya a wurin ba ya kuma ba ya da shi ba a da saboda shi ya bugo wani Allah da saboda shi da kare da yana da gudu da hankali Allah ne nan sa mutum haka nan wannan dama Allah ne hore ya tsaya sai yake talle shi mai lakani ne su ba ta asiri ne zai ta kasuwa Allah Allah mai tsara asiri zaka yi a takaice dai dabbobi wannan karan aya ce ta Allah wannan dabbobi Allah ya sauƙaƙe mana su wa zanna da hu famina da kuma mina gurin ku hau kuma ku ci sannan fiya mana umshari kuna da abu da yawa ba har tilga ba na ahwani da abun sha cikin dabobi wannan kiran nima ce ta Allah mai kamata mu Allah godiya mana afala shukurun shin baka gode ma Allah ne wannan aikin da akwai shi hankali mu Allah godiya idan Allah ya kai Allah nima mu Allah sun kai mu mai biyayya magana kenan kur kan mai taurin kai yace litastawu ala zuhurihi لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون na'am Allah ya ce litastawu ala zuhurihi wanda mu bi an hore mu su ku hawo ka hawo dangalgal dangalgal ka zamana eh dangalgal ka zamana sun mata zukuru ne mata rabbi bayan ka hau ka zamana ka gyara ya kamata ka tuna nima ubangiji da ya hori ba hawan dabba gaskiya ya ce don ku tuna nima ubangiji da zasta wayo kuma alai an kun hau kun daidaita wata kulu kuma ku ce subhanan rabbina subhanan zarar na da subhanan lalzi sakhar lana hada Ka tsarki- ya ubangiji ƙarfi ya tabbata ga Allah wanda ya sauƙaƙe mana wannan dabba subhana lillahi sakhar raza tsarki ya tabbata ga wanda ya sauƙaƙe mana wannan wannan dabba wa ma kunna lahu muqrinin inda aka bar mu da su ba mu da ikon tsaye da su haka kuma wa inna ila rabbina la munqalibun kuma mu tabbas ku ku tana cewa za mu koma ga Allah subhanahu wataala dan wannan shi ne cikin ruwa cikin sunna bi da cikin sunna tirmidhi ta inganta akwai ali bin rabi'a yace na isku sayyidina ali an zo mai da dabba da ya ɗora kawai kan da kawo a ce bisimillah da ya hawa zamna ce alhamdulillah ya ce subhanalladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت yace sai dariya sai zama ya dariya sai ali ya ce mashi to kuma dariya mai yake dariya dariya mai dariya mai turki ali ya ce da kaga na yi nima haka na ga mazana sallar salama an kame dabba ya hau ya yi bisimillah ya zarta alhamdulillah don adda ya karanta ta gaba daya ya annabi ya dariya na ce ya rasu dalla nima da kamar tambaya nima na tambaya na ce ya manzan Allah nima da don da kake dariya mai dariya da yanzu don da kake dariya ita ina dariya ne Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da bawa ya ce rubu ga fili don wani lakacin zuwa malanta ita bawa ya ce Allah gafarta mini ba mai gafara zunubi sai wannan kiran da kama Allah Allah ya ce al'alima abdi la ka zo zunuba gairi bawa na ya san ya ce wani kuna ce wani kalma tana burge Allah ne ji wani kalma tana burge Allah bawa ya ce rabu ga fili tsanu da ka tura zunuba illa anta wani kalma tana burge Allah dan wa me anan ta kake nan an kawo mota da ka dan kawo ka bismillah ka hau kan inji ka zama na kuma mota ka zama kan kan gidon alhamdulillah subhanallazi sakhara lana hada وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك إني قد ظلمت نفسي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت شكرا أتكلم يا قرب kenan Allah ya ce kenan wannan ni'ima ta dabbobi Allah ya baka wannan dan ku tuna ni'imar shi lokacin da kuka hau wannan dabbobi da Allah ya hore muku kuma Allah godiya kan haka kuma ku tuna kowa zai koma ga Allah subhanahu wata'ala ya Allah ci gaba
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وجعلوا له min ibadihi juz'a daga cikin mutuncin bayi sun sanya ma Allah daga cikin bayin shi suka sanya bayan shi wasu bayan shi suka mai wani yanki na Allah misali masu tsaye masu tsaye malayaku malayaku ce Allah da mata wasu ce isa dan Allah wasu uzar dan Allah kamar su bayan yana da ibadi bawa Allah ne amma suka danga yi wani idan aka ce mai juz'an aka ce dan wani kenan wani bangare shi na jiki annabi ta fatima bad'atun minni wani bangare na wani kenan sun sanya mu Allah daga cikin bayan shi suka mai da wasu bayan Allah a matsayin iyan Allah Allah ce innal insana lakafur lalle mutum dan adam jinsin mutum mai butulci ne kuma butulci a hili karara mubi a kafurin mubi ne ce a takhazu أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين
Allah ya ce a matakata mai ma kaluku banatin asfaf mil bani ne mai abane sananne a wajen mutane bali a wacan zamani da jahiliya suna kyamar iya mata to su kuma wai suna kwatanta su ma suna san Allah suna girma Allah ne to yaushe kai abin da banka so ka dangana ma Allah shi da magana ne, dangana ma Allah iya mata da to kaddara ce yanzu kuma Allah ya ya kuma shi Allah sai ya ba ku halittar shi shi da ta kai shi sai ya ba ku mahi kima da shi ya dauki man da kima mana shi Allah zai dauki mana iya mata ba ku iya maza an haka ne ma kina ka wata shi da sun shi kai shi ya sai da kudin maza sai zo ta je iya mata ne to da kudin Allah da mata kina akwai abubuwa ta ta magana san Allah ta wani hanya daga na mala abin da bai dace ba kuma tsarin da ya saba wa hankalin ya hankali yau shi yawan hakun tabbatar da iya mana da mata ba su kima uku san su kuma ku ce ya ku zamana mala da mata shi Allah ya ce shin amittakhata mimma yakhluqu banatin wa asfaqu min banin shin Allah zai riki shi cikin abin da ya halitta kayan shi ya riki iya mata ya ba ya zaba muku iya maza ya Allah ya tauta mushi rahadu وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم wa'iza bushir a hannun bin mata da rahman matsalar su da suke wannan magana inda za a ba ɗayansu bushara na wannan abin da yake dangana ma Allah mai rahama na iya mata zalwa juhu su wadda zuka zim zai wuni cikin bakin ciki da damuwa ya samu iya maki can cikin hal Allah ke cewa Allah ke cewa ya hujjar mun ya banati hujjar mun ya banati ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون
Allah ya ce wa ja'alun lillahi bana subhan Allah ma shi da wallahi ce suna dangana ma Allah iya mata kace subhana tsarki ya tabbata ga Allah ga rike wani matsayin da balle maka kiyamata Allah ya kare haka amma wasu wallahi ma shi su abin da suke so iya mata suke so suka dangana maka amma Allah ka aka aka raba ka ta Allah ka ta tilka alhurbana walakum walakum walakum banu sun kai daga mutum zai zana ta ko wannan rabar zalunci ne kada zaɓo nake so shi Allah ka bashi mara kyar ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة الجزان تلك إذا قسمة ضيزى
ta Allah ka ce alakum muzakkar wa lahu unsa shin ku kuke da iya maza aka ba Allah mata kuma kayan shi ne Allah ta tilka idan ismatun jiza wannan rawar ban zalunci ne kayan naka da mai kyau ka ba mara kyau to shi Allah ya ce waɗannan mutane wanda bushir hadun bil unsa zal wujuhum suwaddan mukazim inda aka ba su albushir kasa ma mace Allah ta zai wuni zai zama cikin damuwa da bakin ciki yatawara min alqawmi su'in ma mushribi amma bai so a ganshi wani ya tafi ya mace har mu boye kake iya boye kan ma a ganshi wani ga bai ya mace ba zin kama muna magana rage lokacin jahiliya boye mace bisu so ma a gansu waka kai abin kunya ka tafi ya mace yanzu tunanin ke ai musu ku alahu amadu su fitora yanzu shawarar da yake boye wadda so shawarar da yake yanzu to bari yanzu in zama cikin kaskanci da wulakanci samun kiyama ce ko in binne cikin kasa binne da kunta mutu ko a huta wani halin jahiliya da ruwa kasa ɗan wa a takaice wannan mas'ala ta ala samu hakumu wannan hukunci na ku ya muni abinda ba kwa su kuna kiyama ku dangana mu Allah din inkarin Allah dangana cewa malakun din Allah ne mata wannan yan mas'ala ce a da su a can aihuwan mace abin abin abin kyama ne musulunci yan washe ba mace kima duk wani addini ba mu addinin da ya ba mace kima irin musulunci ka karanci kirista karanci labarun mace a wajen su har ɗan shekaru wajen miliyan na tsawon abu a ƙasar da ba a ke mace ba ba ta ma haƙƙin zaɓe don ba ana ga ba ta cikin mutuntaka ta ɗan adam abin kyama ce amma musulunci zuba iya mata karama ya girma mata sai ga wata kimar Allah a lokacin da musulun annabi samu musulmi cikin mutane cikin kyamar da yamma ce sai ga shi an zo sulhu hudaybiya hamza radiyallahu anhu iya da iya da ya bari a maka yanzu annabi ya zo sai ta samu labari uwayenta ɗan ubanta sun zo za su koma da gudu ta zo karamar yariya ce haka yanzu sai ga ana rigima a kan wannan yariya tsakanin ali da jafa da zai bin sa'ad kowa shi jafa da ce ali ya ce shi ɗaya ɗan wuce ce ɗaya ɗan wuce ɗaya ɗan wana ce a yana ka lokacin na yi jafarci da yi jafarci a min aka ce shi jafar me yake ce ina ga da jafar da ali ne ku da ali da zai da jafar da jafar da jafar haka ne sai jafar ya ce a bashi domin ya ka ce ya amun shi ce ya amun shi ce dan ya basti ali ya ce a ni za ba ita domin me yake ce me aka cewa shi jafar ce yana me aka ce yana yana alina arma da ana da kawai alina arma da ilwawata ilwawata annabi da annabi yarba rigima da wani mulki wannan wannan rigima tsakanin jafar da ali da da zaid annabi ce zaid anta minni wa ana minka kai da ni abu dani ya ce mu jafar a shi ba da halki wa hulki jafar kai kuma kaya kama da ni halittar mu guda halin mu guda ka jafar ali aka ce rike ta domin ya kamar tana kamar zama ce halar kamar matan shi kamar tana hala take ga ga ga ita ya tamla aka ce duke ta tana tana zaman kamar zaman hala ce hala ta matsayin mu aka ba aka ba ali da kace a cikin kisan da ya take ce kin dai nan menene amma me kisa dai ana maganar rigima akan kiyamaci abinda ake kiyama abin ne aka shi musulunci ba ya mata daraja kwarai wanda wani bi ba su abin da ke gaɗe mu a yau an samu an waye gari al'adu sun sa ana kyamata iya mata wajen aure yanzu dalilin wahala ta iya mata auren iya mata da yawa suke kyamar aihuwar iya mata dalilin kurin bid'a dalilin abin da ya kashinka wallahi ɗora ma kai abin da ya kashinka sai kana kyamar ya bace wani ne na san shi yake magana cewa da Allah baka iya mace daya ya baka bito shi kita ya gama da baka arziki Allah gaba da gaji kun ta nake da arziki kun ta ka tara san an an me an kwashi da ka tara wata amin ta yazo al'ada haka sa ka saba lada wallahi haka yace sha da ya baka daya da ya bito kun wai Allah gaba da gaji kai baka ba arziki me ne ka arzikin abin da kan mallaka ne zaka abin da kai jinka ka zuba akan arma dan kuma abin mun maganiya wannan kayan wallahi da yawa ka diba abin da ke wakana za a zo a yi aure Allah gida goma da aka samu uku da ba haka ba abinda aka kai ma ɗaya wata ba ta da shi wata ba ta da shi in aka je aka samu matsala ta arman watanni shiga aka aka dawo babu wurin sa kayan a gidansu kun san me yasa wannan suke suke cin kasuwa yan jabal wannan shine kasuwa shine sunan yan jabal tun da kaya bai komawa gidansu babu ɗakin sa kaya gidan uwarta ake uwarta dole a nima sai kono a saida inda sai kaga a wulakance saka ga wani sasan kudi yan jabar sasan kudi yan jabar sai samun kudi yan jabar sai zama ban za saya a wulakance wani haka ne haka ne ba ke mun dora makan abin da ya kaje mu kaga wannan kamata ko kuma ta da kuka kawo don muyau da muyau ba ta ne ta mata ce mai wannan mai yau za ta ce ko shiga shiga shiga mata na wani da kama tambaya na wani dan wani tishin ne dan arziki yace malam yace ni zana je da tara dan karuka shi da wani abin da ke shi ko matar ta ce ai dole he sai da awa ne sai gidan shiga bashi da shi kun ta mai tsaye matai kaga wannan kaga mata mai yau jarabar mata ce Allah su yi saka zama tsaya maka kuma a yi abin da kowa matsala kuma ya kawo matsala ga su biya mata su ganewa ya kamata mu gyara Allah ta mutu Allah ce Allah ya ce zidan da ya ce ya Allah ce aw man yashu fil hilyati
أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين
Allah ya ce aw man yashu fil hilyati mustaqama ghayr mubin na Allah ya hada halin mata yace shin mutane ya hada ya ga ma raunin mace yace awon ina shin fil hilya shin wanda ya tashi cikin kawa wa fil khisam karim bin na ma'ana mace a ita mace tabbata tana da kasa a hili dole mace ya gaba da kulliya da jagira da dan bakin baki da dan ma'anan da dan kunne da warwaro haka ake da kulle kulle ya yanzu na sarka dole ya gama da kulle take da take samun kamala wata ke ta ta gama ce inda kulle bai wa sai ce wani shekta ke wani shekta wannan nan sai da qur'ani kinan wannan shi ce tabbata ba na kasa ta iya mace ba ta ci ba ta da kamala ta halitta sai ta gama da kulliya amma kai yanzu ka saba ka ba wani wani wani takira wani kulli wani sarka sai ka ka ka dan dabu wani wani sarka ba wani dan dabu kai ka dan dabu ka lalace kuran ka hutu gas kuran ba wani wa ba wani wani kuran dan kunne ba takira ba ta baki amma kuma ka bige gurka ba ka ka bige wa ka laka abin hawa ka laka karas eh da gemu da gashin baki namiji kenan wani haka Allah haka Allah ta gani eh namiji kenan to wani gashi kenan shi Allah ke Allah ke cewa aw mami da shi fili da shi wanda ya tashi dama yayi da kwalliya wa fi khisam kana bin kuma aka da rigima mace ba ta iya gaba ta da hayariya jikin wuya ayo aka kare in tare ba ta iya ta ta hayar ta ta kuka ta ta kuka ko ku ba ta wara daga abin zai ba ta ko a ji gaba shara abin zai ba ta ko ta ko ta hawaye kai za ka wata a gaban a ce wata alƙali ya alƙali alƙali juji ji ce ana bayar shari'a da makasar kuka kun ku ji za ku ka nan shara tana shara a ƙarƙa ce kasar kuka kun ina ya tafi shuka ku ga mai shara ina ya zai shara ta yi kaga dole shara a yi sassan ba a yi shara ba kan wannan tsari ne haka Allah shi da kanshi dan mace ko kuma da hikima Allah dala ya za a yi kuma a ce mace kuma kamar kawo to kaga ba ke gumbo dama wanda shirya mata rauni tabshi hali kwarai shirya mata amma mata ta yi kuma kamar kawo ta da bai rabu gare Allah kira Allah kira a ce Allah ke Allah mai kima da yanwa Allah ya ce kenan waje alu
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون
Allah ya ce wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman inatha mushrikai sun sanya mala'iku wai mala'iku diyan Allah ne mata alhali sun hum ibadur rahman su mala'iku diyan Allah ne mai rahama bayan Allah ne subhanallah bayan Allah ne Allah mai rahama su ma bayan da kaman kowa amma sun ce ina ta wai mata ne Allah ce a shaidu khalaqahu da suka ce mala'iku iyan Allah ne mata suna nan aka halitta su mata aka yi su a shaidu khalaqahu shin sun halitta wurin halitta mala'iku suka ga mata aka yi su Allah ce satutu tabu shahadatu wa yusalu wannan magana ta ce magana ta mimuni Allah ce za a rubuta wannan shaidar ƙarya ta su ta dangana mala'iku ɗiyan Allah da mata za a rubuta kuma wa yusalu kuma za a musu tambaya gobe kiyama kanta Allah ce ka
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون وقالوا لو لو شاء الرحمن ما عبدناهم نسنا دوغرا ودا قدرا ce tunda kuka muna bauta wannan gumaka ko abin bautan mu inda har Allah mai rahama bai so ba dan bauta musu ba samun ci akwai kadara kauniya akwai shari'iyya kadara kauniya wani abin da Allah ya domin ba abin da yake kana haɗa uzurin Allah amma akwai abin da za a yi Allah bai yarda da shi ba zai ma azaba kanshi wani an kamo wani barawo gaban alƙali na musulunci an zo an mai shari'a an hukumta za a yanke hannun shi ya alƙali wannan sata Allah ne kadara mu kadara ce kadara ce ta same ni yace eh haka Allah kadara ta same ka mun kuma kadara zamu yake maka wuri kadara ce ta same ka sata kuma Allah kadara zamu yake maka wuri eh kallon shari'a da muka yi da ba haka alƙalin shi ba yace haka suke cewa na ce malamin bizalika wannan magana da suke ta tun aka kyale su suka yi kenan Allah na so ba su da wata masaniya kan shi inuhum illa khusunu kurin suna lecture a Hausa shaci wadi kurin suna sun da suka shaci wadi kurin magana ƙarya ga shi da kaza kan kawai kurin shaci wadi shaci wadi ce kurin shirin magana aka shi ya ba ta da madogara kurin ƙarya ce aka shirya aka yanka kurin shi zaka shaci wadi illa khusunu da kurin ƙarya ce suke danganawa suke wucewa wasu da suka Allah bari aka yi kina Allah ya shi ina magana ƙarya ce kirkirin hajji ta banza ba ta hujja Allah ce am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun su wa'ida ba su kira maganin Allah ce am atainahum kitaban min qablihi shin musulun mutane wai tambaye su shin suna da wani mun ba su ne wani littafi kafin zawan alqur'ani wanda fahim bihi mustamsikun wannan wani tayin da shi suka rike suka hujja ta abin da suke kanki daidai ne Allah iya so sanda suka yi Allah da shi shin akwai wani littafi da aka ba su kafin Qur'ani wanda yake ba su goyen baya kan abin da suke yi jawabi babu gargajiya kaji ta gaba Allah ta gaba
bal qalu inna wajadna آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن إنا بما أرسلتم به كافرون an ba su
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين Allah ka ba ta mutum mai gargajiya ran ta insha Allah ya ta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad yan wakan mun ce yan uwa masu bukata addu'a ya sace addu'a eh subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya baraka mu gaba da Allah ya baraka mu